محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين har yau muna ƙara godiya ga Allah da ya saka nuna mana wannan lokaci don ci gaba da karatun wannan littafi na alfiqhu almuyassar fi daw'il kitabi was sunna wanda zamu tashi almas'alatu sadisa as-sa'arul adamiyyi wa bahimatul an'am as-sa'arul adamiyyi abinda 'yan adam suka raga na abin sha, ruwa ne ko wani abin sha wanda ɗan adam ya sha ya raga, meye matsayin shi, wannan ragowar ruwa. Wa bahimatul an'a da kuma ragowar dabbobi waɗanda suke na gida in ji malam bahaushe, rago ko akuya ko abin da idan suka sha ruwa suka raga kogin ajiye ruwan ki cikin kwano kawai sai suka zo suka sha to ragowar wannan ruwan mene ne matsayin shi to shi ne suka ce as-su'uru abin da ake ni da as-su'uru huwa ma baqiya fil ina'i abin da ya rage a cikin kwacciyar ruwa ba'a da shurbi sharibi minhu bayan mai sha ya zamanto yana yin da niyyar cewa kamar yana ganin kamar ruwan ba su da tsarki a'a suna matsayin su da tsarki amma kawai in dai ta yi tsantseni ne mutum kawai ya ga da bai iya abin nan dai ya bar su abin da ake so wannan kenan haka mai janaba abin da ya raga ragowarsa shi ma mai tsarki ce haka mai haila wa qad sabata ya tabbata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce almu'minu la yanjusu mu'mini baya zama najasa mu'mini ba najasa bane ko yadda wannan shi ke nuna dan adam musamman ma musulmi ba najasa bane dan haka abin da ya raga ya sha ya raga ko ya ci ya raga shi ma mai tsarki ne wa an aishata daga aisha Allah ya ƙara mata yarda annaha kanat tashrabu min al-ina'i ta kasance tana sha daga kwacciya ko kuma abin shan ruwa wahiya ha'idun tana tana tana al'ada wahiya ha'idun tana al'ada fa ya akhuzuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya amshe shi fa yad'ufahu ala mawdi'i fiha sai ya aza bakin shi akan wurin bakinta inda ta sha daidai wurin da ta sha lalle iyakar soyayya kenan eh haka ake so haka ake so miji da mace da ma- eh, da mata in suna fahimtar juna duka irin wannan tana faru Ina wannan kuma yana daga cikin abin da yake nuna mi eh sonta ke ma haka in mijin ke sha ruwa ya raga sai ki ce bani sai ki kafa bakinki inda ya kafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka a'a kuma a'a ke kuma saboda Allah ki bar miji bai asawa ki laihin ki ne wannan dan ba- in bakin shi na wari laihin ki ne bai asawa ki laihin ki ne to ke aiki zama mi ciki har ki bar mijin ki bai asawa ki eh kenan ba ki aikin ki ba saboda haka a kula irin waɗannan abubuwa a rika jan hankulan mata akai in ka ga mace mijinta ƙazami ita ma ƙazama ta eh to aikin mi take har ta bar mijinta bai bai bai aswaki bai abin nan sai ka ji wata wai wai- wai- tana kuka wai mijinta bai wanka ko bai wanka to ke ke na ina ba ki mishi wanka ke eh kaga wannan duk yana daga cikin abin da ke nuna karancin soyayya da kuma karancin iya zama da miji a ce mace ba ta da dubarar da za ta sa mijinta ya zama mutum mai tsafta hmm? amma ita sai eh A'a, a'a. In ka ga mace miji bai gan damanta kawai daga lahinta ne, ba ta da siyasan yadda za ta jawo hankalin shi. Ya kamata mace ta zamanto tana da siyasa, duk muguntan mijinta, to tana da siyasa irin tata da kwalisa irin nasu na mata wanda za ta iya tankwaso shi. Malam Musa Aliyu Allah ji kanshi da rahama, kullum yakan ba da eh, tarihin wata mata wadda ta zo wajen wani malami. ta nuna malamin ai ita ta kashe kan mijinta mijin nan nata bai tankwaruwa wallahi da ba ta san da za ta yi ta abin gaɗin shi ba ya ce a ba matsala ai akwai magani amma mahaɗin adda wahala mahaɗin shine sai ta samo kwamarci babban macijin nan ta kashi kuma da ran shi ta je tana tambaya ina ake samun shi aka ce mata ai wuri kaza ake samun shi sai tana tambaya menene menene cikin abincin da yake ci menene ya so aka ce mata kitse aka gwada mata ramin shi kuma sai kullum sai ta sai kitse ta kai ta aji ta tahiyarta in ta dawo sai ta iske an canye kitsen kullum tana yin haka kai sai da ya kai ma in ta taho da yatsin kaye ta sai ya hoto daga cikin ramin wata rana ta zo ta shin huda zane sai ya zo duk ya laulaye akan zanen nata sai ta ɗarme shi ta ta zo da shi ta zo wajen malam ta ce gashi ya ce me ce abin da kace in kawo ci to rike da kyau kar ki buɗe ya aka yi kika samo shi ta ta- ta ba shi labari diyan da aka yi sai ya ce to kin ga wannan ya hi mijinki mugu- ya hi mijinki mugunta muguntan mijinki bata kai ta wannan ba kenan dubarar da kika yi kika samo wannan to ki irin wannan kiga in ba za su samu mijin naki eh shi duk mudin mutum dai kamar yadda manzo Allah ya ce zubilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha mutum na muna namiji kina kyautata mishi wata rana kunya za ta kama shi shi da kanshi zai gane bai kyauta ba amma ya miki mugunta ke yi mishi ya miki tsawa ke mishi tsawa ya miki hushi ke mishi hushi kaga ba a gane mai juna ko wa qad ajma al ulama'u malamai sun hadu ala taharati su'uri akan tsarkin ragowa ma yu'kalu lahamuhu duk dabbar da ake cin namanta eh amin shi shi ne aka ce faya a kuzuhu rasulun aidi shi ya kawo hirar faya a kuzuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya amshi wannan ragowar ruwan nata faya da ufahu sai ya aza bakin shi ala maudi fiha akan wurin da ta aza bakinta ko wa qad ajma al ulama malamai sun haɗu ala taharati su'uri ma yu'kalu lahamuhu akan tsarkin ragowar dabban da ake cin namanta min bahimatul an'am na daga dabbobin gida wa gairiha da wasunsu kenan dabbobin gida irin su raƙumi irin su sanuwa irin su ra- raguna irin su awaki ruwan da suka sa suka raga to wannan ruwa mai tsarki ne haka sauran dabbobin da ma ba na gida ba amma halal ne cin namansu su ma duk ruwan da suka sa suka raga shi ma wannan ruwa mai tsarki ne inda zaki zo ki iske dabba ta tsoma baki a cikin ruwa ta sha ta raga ko to ya halitta wannan ruwa kina iya alwala da su kina iya abin da sauran abubuwa na ibada da su hmm. Allahumma sai dai kawai mutum na iya mutum na tsantseni ne amma dai kada mutum ya hudda ruwan daga tsarkinsu ko wannan kenan amma ma la yi ukalu lahamuhu amma dabbobin da ba a cin namansu kasiba'i kamar masu dagi ko irin masu dagi mana masu harauta irin su zakuna irin su damasa irin su abubuwa abin nan eh eh masu masu me ake cewa akai akai hun abin nan eh dagi suke ce musu da hausa walhomori da shakuna wa gairaha da wasunsu fassahihu magana mafi inganci anna su'uraha tahiru ragowarsu mai tsarki ce wala yu'assiru fil ma'i duk da ba a cin naman su wannan baya tasiri a cikin ruwa ko wa bi khasatin musamman ma idan kana al-ma'u kaseera ruwan na da yawa dan jakuna sun zo sun sha ruwa yo ba ga shi kauye ba sai jakuna su zo su sha ruwa tabki kuma a diba a sha eh to wannan kenan kenan ko da dabbobin da ba a cin naman su ne ruwan da suka sha suka raga wannan ruwa ne mai tsarki kasancewa ba a cin naman su wannan bai tasiri a cikin ruwa sha'anin ruwa ko amma idan musamman ma in ruwan da yawa ne amma idza kana al-ma'u qalilan in ruwan kadan ne wa taghayyara kuma sai ruwan ya canza bi sababi shurbiha minhu dalilin shan da suke ma ruwan sai ruwan ya canza kuma ruwa ne kadan suka ce fa innahu yanjisu a wannan halin ruwan yana iya zama najasa wa dalilu zalika dalilin wannan kuma shine al-hadisu sabiqu hadisin da ya gabata وفيه أتكين حديث أنه صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء أن تنبيش جمد روا وما ينوبه من الدواب والسباع da kuma abin da yake kai kawo a kan ruwan na daga dabbobi da kuma namun daji shine sai ba faƙala sai manzo Allah ya ce idza balagal ma'u qullatayn in dai ruwan ya kai yawan tulu biyu to lam ya hamil khabasa baya ɗaukan ma'ana ƙazamta ko wannan kenan kenan in ruwan na da yawa wannan bai da wani matsala in kuma ruwan kaɗan ne kuma ruwan sun canza dalilin wannan shan da suke yi lokacin zai zamantowa najasa wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da kuma faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko filhirrati a cikin mage ko mussa wa sharibat min al'ina ta zo ta sha daga kwacciyar ruwa ya ce in halaisat bi najasin ita mussa ba najasa ba ce innama hiya min na alaikum tana daga cikin masu kai kawo cikinku والطوافات da masu yawan zuwa da za a dawowa tare da ku wali annahu yashaqqu at-taharruz minha fil ghalib galibi akwai wahala ma'ana a iya kaucewa game da ita ita musa saboda tana shiga cikin mutane tana kai kawo da sauransu kana iya aje abu ta zo ta tsohon baki baka ma sani ba kenan an ce ita najasa ce kaga an tsananta ma mutane shine wali annahu yashaqqu at-taharruz minha fil ghalibi ghalibi yana da wahalan gaske ma'ana kaucewa game da ita falau qulna bi najasati su'uriha inda zamu cewa ragowar ta najasa ne wa wujubi ghasl al-ashiya'i da kuma wajibi ne a wanke duk abubuwan da ta tsoma baki lakana fi zalika mashaqqa da a cikin wannan za a samu wahala da tsanani wa hiya marfu'atun an hadil umma alhali kuma tsanani an ɗauke shi game da wannan al'umma amma su'urul kalbi amma ragowar kare fa innahu najisun shi wannan najasa ne wa kadhalika al-khinzir haka alade da kare da alade in suka tsoma a baki a cikin ruwa to wannan ragowan najasa ne amma kalbu amma shi kare fa an abi hurairata radiyallahu anhu hadisi ya zo daga abu huraira Allah ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tuhuru ina'i ahadikum tsarkakan kwanan ɗayanku ko kwacciyar ɗayanku idan walaga fihil kalbu idan kare ya sha da halshen shi a cikin wannan kwacciyar an yagsilahu sab'a marratin mutum ya wanke su ya wanke wannan kwanan nasa so bakwai ulahunna bittura na farkon su ya sa ƙasa a wata ruwaya na ƙarshe a sa ƙasa kenan ko mutum ya fara sa ƙasa sannan ya biyo sauran wankin da shi ko kuma ƙarshe ya sa ƙasa duk wanda ya yayi in ba ƙasan mutum ya sa ba ba zai tsarkaka ba ina fata an fahimta abinda manzo Allah shi kenan ki sa ƙasa a farkon wankin sannan sauran wankin in kina so ki sa sabuni da omo da abin da ya kama da wannan eh amma dai ka a rasa ƙasar a ciki wa amma khinzir amma shi alade fali najasatihi saboda najasarsa wa khubuthihi da ƙazamtarsa ko wa ƙazaratihi da kuma wa kubusihi da daudarsa wa ƙazaratihi da ƙazamtarsa ƙala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce fa innahu rijisun shi najasa ne ƙazamta ne wannan kenan wannan shine ƙarshen babu na farko babu tahara da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah